الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الجيش الكفيل a shafi na ɗari da goma sha ɗaya daidai a nam daga sama.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Bismillah Rahman Rahim.
Wa amma shuruɗin muridi.
Amma sharuɗai na muridi. An gane kenan ko sharuɗai na muridi.
قال الشيخ سيدي أحمد الزروق رضي الله عنه A Sheikh Saidi Ahmadu Zaruk Allah ya ƙara masa yadda yana cewa إذا وجد المريد الشيخ الموصوف بما ذكر وجب وجب عليه في haƙƙi umurun khamsatun. Ko?
حسن.
Mhm. A almuridu almajiri muridi a hanyar tasawuf idza wajada shekha in ya samu shekhi الموصوف wanda aka siffanta jimazu kira da abin da aka faɗa a baya irin abin da shehu ya faɗa watulub murabbiyan khabiran nasihan kamil arfani imaman salihan kana samun sa famalifo nafsaka to muridi in ya samu shekhin da ya tara waɗannan sifofin da aka ambata a baya وجب عليه في هذه أمور خمسة wasu alamurora guda biyar mabambanta wajaba alaihi ya zama wajibi akan muridi fi haƙƙi a cikin haƙƙinsa أولها na farko daga cikin waɗannan alamura guda biyar أن ينخلع من وجوده وجوده kyau an yankala'a shi muridin ya fita ya sonce kansa من min ujudi na daga samuwarsa وجوده saboda samuwar shekinsa an gane kenan ko ya fita daga ra'ayinsa daga tunaninsa daga sonsa daga ƙinsa daga barin komai nasa gaba ɗaya li ujubi saboda samuwar shekhi din an gane kenan ko ya zama shekhi yanzu an gane shine ganin shine jin shine komai da komai naka yanzu shine kenan wa kun kama yitin dawaman tukbari kenan da shehu ya faɗa a dunkule kenan eh shi kenan kawai ka zama kamar gawa a gaban mai wanke shi an gane kenan ko bai shi da wani motsi sai yadda aka yi da shi فيترك عقله amma وقلبه.
eh, zamanto ba ka da ra'ayi sai ra'ayinsa ba ka da tunani sai tunaninsa ba ka da hawa sai nasa an gane kenan ko ba ka da wani amru nayi wani abu kwata-kwata in ba nashi ba kawai to kaga wannan a bani mai wuya a bani mai wuya a gane kenan ko Mhm. daga nan ka zama sibgatu shekhi kenan rin da shekhi kenan ka zuba da
فيترك عقله لعقله ka ji ma fa ya turka ya bar akalahu ankalinsa ya akali domin ankalin shi shekhi din an ganin kenan ko kai a wajen shekhi kai kwata-kwata ba ka da hankali kai sai hankalin shekhi hankalinsa shine hankali ba naka hankalin ba ba naka hankalin da wannan ne za a ƙyanƙyashe muridin da shekin zai yi alfahari da shi da wannan ne sai an samu salbul iradati muridi sai ya sonce iradarsa sonsa da nufinsa gaba daya na iradati shekin saboda iradar shekinsa zai zamanto ba shi da sauran irada kawai sai shekinsa kawai ya sonce hankalinsa don hankalinsa وعلمه لعلمه ya sanke kuma wa ilmihi ko وعلمه لعلمه fa yatruku akla uli akli wa ilma uli ilmihi an gane ka fa yatruku ilma kuma har yanzu ya bar ilimin sa li ilmi in saboda ilimin shehu an gane an gane kenan ko muridi shine wanda shi bai san komai ba a gaban shehin sa shi shi shehi shi yake da sani
والرياء abin da zai tabbatar mana da wannan shi ne kisatul khidir ba Musa alaihi salatu wassalam an gane kenan ko in an kalli alqura za a samu wan- wannan abubuwan an gane kenan ko a ciki saboda wasu ba su da insahi in ana faɗin irin wannan magana sai ta kafirinta ko kafirinta a a a a a a nassi ne a cikin alqur'ani ba wani sabani ana tafiya ne a bisa bisa shari'ati ba saba mata ake yi ba ba kuma shehu ya zama annabi bane ba kuma shehu ya zama Allah abin bi bane awa duk bai zama ba ko ba ka bane ko ya zama da sama ba likita likita dai patient patient ne ko ba ka bane likita bai taba zama Allah ba amma dole ka bi shi ko ba ka bane ko in ka saba mishi zai yiwu fa zulli da ka in jafota dabibahu wakana
in dai ka ɗauki likita ba ba bakin komai yake ba ai kawai ka je ka haƙura da cutanka kawai wallahi tallahi sai ka bi shi sai ka bi shi in ka zo baka gan shi ba dole sai ka jira ba ka sa likita gashi na zo zan mutu ka zo ka jira ni ba wan shi sai ka bi shi kawai in ka zo asibiti ganin dokto ba ka da irada yanzu sai ta asibiti ko akwai ba ka da wani hankali yanzu sai na asibiti da doktor ba ka da wani ilimi iliminka na economics ɗinka ko na mathematics ɗinka ko yanzu duk banza ne yanzu iliminka yanzu ka ajiye su a gefe yanzu sai ilimin doktor shine ilimi ta yadda doktor yake tsaye a matsayinsa a asibiti shekannanmu na tasawufi su ma aka suke tsaye a babin taskiyatun nafsi haka suke haka suke haka a sauran masana'anta bayan na likitanci da zalla ai masana'antu suna nan da yawa in ka je kawai sai da sai da kai ba kada wani ra'ayi kawai ba ruwanka wai aka naga babana da mamana ko a garin ba ruwanka nan ba haka bane kana magana ka ci duka kuma saboda haka shi shi shi shi shi Musa kaga tafiyar da yayi tare da Khidir an samu wannan sai da aka shartanta masa salbul irada ya cire iradarsa ya rabu da iliminsa ya rabu da ankalinsa in ba ka ba ce masa wadatar sa Allah ni an shay'in komai ma karka tambaye ni ba ruwanka atta uhdisa laka minhu zikra kawai kai shiru makaranta ne mai wuyan karatu a cikinsa shi yasa tun farko ce in naka lantar tafiya mai sabra wannan makarantar fa kai ba za ta yi hakuri ne ba ana gawa annabin Allah ba zai iya ba a dubi karatun fa ana gawa irin annabi Musa fa ba zai iya ba me maganan ma a kaddara ma annabi ne ma a kaddara annabi ne in annabi ne mursali ma in ma mursali a cikin ulul azmi Musa annabi ne mursali kuma a cikin ulul azmi rasuli a ulul azum ma a gaba gaba amma kallo ne ke ga masa maganan ma a kaddara ma annabi ne a kaddara annabi ne ma manzon ne ma ko a sake karawa ma annabi ne ko mutane ne ya kai shi wanda yake ga wannan magana a bai kai shi ba amma karami ya kalli babba ya da masa irin wannan lan tattafi a ma iya sabran ya kalli annan mutum ya ga mishi irin wannan maganar kuma daga ƙarshe bai ji nauyi ba ya ga maza ha za su raku bai yi wa bai nita shi ibrahim shi kai wannan akwai ban mamaki a ciki wai kada da ke gaya annabin Allah nan Musa za su raku bai yi wa bai nita yace in ba ba a lamarin marifa da tasawuf ba yau shekhidu da yayi sai ya gaya Musa ha za su raku bai ni wa bai nita amma sau na biyu ka bita wai ba za ta tsaya da sabra ita ba da yake mai ko da ne ya kalli ubansa ya ce to baba mun zo mararraba ni da kai me ya kawo ka balantana khidir ya kalli annabi Musa me zance da Allah ya ce masa ya dace za ku bai no bai nisa ai na ga maka ba za ka iya ba ta ce za ka iya yi ta irin wa'annan shi da irin wannan tsarin na shekhi da muridi kuma aka manci karatun ‘yan uwa a ƙissa dukkan alaƙar musa da sidna khidir akwai alaƙar alula akwai alaƙar sallah akwai alaƙar azumi a cikinta akwai alaƙar zakka a cikinta akwai alaƙar hajji a cikinta wani irin alaƙoƙi ne wani irin alaƙoƙi ne tsakanin shi da shi shi Khidir din wani alaka haka har aka rabu eh alaka ce ta zuciya kalli abubuwan da aka yi karatu a cikin su fa ina fata mun karatun fa ka kalli abubuwan an gane kenan ko in mun kalli manyan manyan guda uku da alkurani ya gaya mana su maganan fa hawa kwale kwale da huda ta fa ko ba kamar hawa kwale kwale ne da kuma huda ta ko ba shi bane ko ya wuce nan wani sai maganan murtsi kan yaro an kashe yaro ba gaira ba ta bibi yaron bai zage su ba bai ce musu uffan ba aka kawai ya kama shi ya ya kashe shi kawai ya maganan katanga haka ne kenan ko kaga za ka ga abin kawai firasa ce ilmul ahwal ne kawai ji karatu nan ilmul firasa ne ilmul ahwal ne karatu na cikin wasu ahwal da firasa da sauransu shi ne fa karatun ashe in ka ga muridi tare da shekinsa makale kaga ba a buɗe littafi ana karatu in dai shekin shekhi ne in dai muridin muridi ne to karatu ake yi karatun ne kai baka gane yadda ake yin sa ba to wai mutane ne suke zuwa wajen shehu kaza kullum kullum kaga an cika wurin an an kwanta wasu abin da zan zo an cire hula an cire takalmi an zo an kwanta karatu ake yi shi ma cire hulan cire takalmin kwanciyan karatu ne in dai shehin shehi ne jimalil kalima in kuma muridin muridin ne shi ma jimalil kalima a hakan da kake ganin karatu ake yi wallahi kuma an kasa ido akan muridin kwana biyu ga duk mutanen unguwanku ya fi su jaruwa a hakan sai ka zo ya fi su hankali ya fi su nutsuwa ya fi su kuma nan da mutumin kirki shi ya nema a a tabi murubi lam takun fi dafatar ba daga baya aka ba shi karatu a littafi ba daga baya yau za ka ba karatu a littafi ko a blackboard yaushe aka fara tun tada tada tada da ya ke karatu sahabbai da suka yi karatu a gaban manzo Allah tabi'ai da me suka yi atbabu tabi'i da me suka yi ai daga bayan bayan ba karatu da wani tafi yi masufa suna cewa ilmul kulli fi dhati wa ilmul babi fil kutubi ka gama kewaye kewaye gaba ɗaya su littattafai ba a ji za ka samu a cikin ilimi in kana so ka samu ilimin kulli tudumi zatin Allah wata kulla wa yu'allimukum Allah Allah bi kulli shay'in alim haka daga baya ne daga baya ne da abin ya da littafi ne ƙarya ya yawa da ilimin ya da littafi ya da takardu shi yasa ƙaryace ƙaryace yawa da lokacin da ba koma ma littafi ba ai kekere keke ne yi na fata fa karon shi abin da nake nufi shi za ka ji irin malaman zamanin suke cewa ilmi mai asma ya mamtu yan fauni qalbi wa awul lahu la batnu sunduqi in kuntu fil baiti kana al ilmu fi imai aw kuntu fi suqi kana al ilmu fi suqi wannan ba shine ilimi ba kawaidinka na zuciyanka mutasar ɗinka na zuciyanka komai na ka yana na cikin ka sai kan bude littafi ba wannan shine ilimi yayi al'ilmu ma yi hobi min afuwayar rijal ilimin shi da abin da ake karɓa daga bakukunan mazaje na ba da amurka ai daga baya da rauni ya zo ne amma lokacin da babu rauni ya yi alhamdulillah ko malamanmu na zada ya naro su aka mutum yana kwance ko bi ne ka zo aka za su kwanta za su kwanta malam shingida a tudo malam kai kana kallon littafi ana ma karatu ana ma gyara kai fa da littafi a gabanka shi kuma yana kwance amma gyara maka yake yi wani littafin ma shi malamin ma bai da shi amma wallahi in wanda ya rubuta littafin ma in ya dawo zai mai gyara kan littafin to nawa aka yi yanzu aka same su da tawadan su da alƙalmin su a gefe na akwai kusa ta wannan littafin akwai kusa ga kaza ga yadda ya kamata a gyara shi da komai da takarda ne an gane kenan ko ake samun shahada muzawwara kwalayen ƙarya ma wanda ba firfeso ba ce ma firfeso ne ma wanda ba kaza ce kaza ne amma a bar kwalin mana za a maganar lissafi mana kula hatu burhanakum in kuntum sadiqin sakari na'am وديانته بديانته saboda haka waje ya tahu aka kuma muriji muridi ya bar addinantuwansa ni biyanci saboda addinantuwa da shi shehi din an gane kenan ko ya bari an gane kenan ko eh komai ya karba daga gare shi ai annabi ya faɗa wa sahabbai ku zo anni manasikakum ku karbi aikin hajjin ku daga gona sai sahabbai suka karba daga ina daga manzara sallama su kuma tabi'ai suka karba daga ina su kuma asba'u tabi'ai suka karba daga ina daga tabi'ai to hakan nan ake karban abubuwan kawo yanzu da ijaza musalsala wani ya karba daga wani wani ya karba daga wani wani ya koya ma wani har abin ya iso kanmu da rauni ne yanzu aka fara rubuta a littafi amma kowa da karba yake da wannan sabita aka da karɓi alula a wajen manzon Allah. Ko ba ka wani an samu sabai ko sun yi alazun ce yadda kuka ga dayin nan aka daga manzon Allah ya yi. Aka ya koyar da alula da yadda ne yadda annabi ya yi. Annabi ya ce sallu kamar ra'aytu muni usalli. Sabai da sun yi limanci ce kun ga yadda ne nan haka na da annabi ya bada sallah. Saboda a yau a yau a doron ƙasa ban ga mutumin da ya fi kowa kamanta sallan manzon Allah irin ba. irin su abu horera ko yakan gaya musu da rairansa haka lokacin duk ba littafi haka ake karɓan ruwayar kai ma haka za ka zai ka tsuguna wajen malamin ya gaya maka ni ma haka na karɓa daga shehi na alola da kaza da kaza da kaza kai ma yadda na karɓa kai ma da ajiya ga da baka daga bayan rauni ya zo na'am wa muru'atahu kuma shi muridi ya bar mutuncinsa yi muru'ati domin mutuncin shi shehi din an gane kenan ko nasa mutunci ya tattake shi saboda mutuncin shehi mutuncin shehi ai shine nasa mutuncin ai an gane kenan ko eh da ma ka sabai suke faɗa cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin mawakansa ko mutunci na mutuncin babana duka fansa ne ga mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duka za ka kai ma yanzu ka bar mutuncinka da mutunci
ولا يأخذ إلا ما يدل عليه علما وعقلا وديانة ومروءة wala ya khudhu shi muridi kare kalbi wani abu illa ma yadullu alaihi sai abin da shi shehi ya sanar da shi a kansa ilman a ilmance da kuma ankalce da kuma addinance da kuma a mutunce kawai ولا يختار شيئا مما يخالف أمره wala yaktaru shay'an kada ya zaɓi wani abu mimma yukhalifu na daga abin da ya saba ma amra'u umurninsa وإن ظهر له الثواب فيه wa in ko da as-sawabu dacewa da aralau ya bayyana masa fi khilafi a cikin sabaninsa ما Babu.
لم يكن مجمعا على تحريمه malam ya kun matukin wannan abin bai zama to mujma'a abin da aka yi ijma'i ala tarihi akan haramcin sa ba فيا an gane kenan to ko ko da kaga ya aikata wani abu da ya saba ma umarninsa an gane kenan ko eh in dai bai zama al'amarin da aka yi ijma'i a kansa ba to wannan karka yadda ka saba masa akan irin wannan abubuwa shine shi yake cewa la tukhalifu walau bana fasadu ra'yi wa kun dawaman zakkisa an gane kenan ko mhm saboda ai shi annabi Musa alaihi salatu wassalamu ai ya ga abubuwa sabani menene ilimin sa da sanin sa a tare da waye an a shi sayyidina Khidir amma kuma abin da Khidir din ya aikata nan shine daidai kuma daidai ne bai saba ba na'am
فيحتاج في الانصراف عنه wa ya talu kaga daga nan sai yayi dubara في الانصراف a cikin mana juyawa anu gabanin sa bima ما لا يجوز la yaz'aru bi munaqidu munaqidatu shaykhihi ko Bim- به شيخه bima da abinda a manaqidu mana warware shi la yaz'aru ba zai bayyana a a a shaykha au mutuncin shaykhin sabi'i da shi ba an gane sai sai dubara a cikin juyawa gabanin sa da abinda da hanyar da ba zai kai ga ya bayu zuwa da menene warware darajar shaykhin sa ko mutuncin shi shehinsa ba an gane kenan ko ya san yadda zai yi dai ah, sai dai in hakan ba zai yiwu masa ba shi To, a lokacin al-mukhalafatu saba masa sai ta jibu ta zama wajibi akan shi wannan muridin da wani nau'i na daga ma'ana a a neman anzari da kuma ladabtarwa an gane kenan ko Mhm. in ya ga wani abu da ba zai iya sauya shi ba kuma abin nan fa ya saba wa shari'a musulunci karara ana aikatawa ko shehi yana aikatawa kuma ba wani abu ne wanda ake da saɓani na fahimta a kansa ba a wajen malamai ba abu ne wanda an yi ijimai akan harancinsa an gane kenan ko kaman zina kaman shan giya akwai wani maganar tawila na wani ko sabani babu wani abu ne wanda an yi ijimai gaba ɗaya a kansu kaman rashin yin sallah akwai wani sabani a cikin rashin yin sallah babu wani abu ne wanda duka duniya an yi ijimai a kanta ko rashin azumi ko dai wani abu irin wa'annan wanda kwata-kwata mujma'un alaiha an yi ijimai duk malaman duk duniya a kansa ba wani sabani a kanta wannan in kaga yana faruwa a halarar shehi to kai dubara inda yadda zai iya yiwuwa ka juyar da shi gaba da irin wa'annan abubuwan an gane karatu na na abin da ba zai iya bayuwa zuwa gaba ne wulakanta shi kaskanta shi ba in hakan ba zai yiwu ba shi ma nan akwai rigima akwai mutuna to kai kokari ka zame kanka cikin yankan anzari rukullah muna neman izinin ku damina ya sauka muna so za mu je gida mu taɓa noma ko ba haka bane muna so za mu je mu taɓa noma ko ba haka bane ko ko dai iyaye na sun matsa sai na dawo gida akwai kaza akwai kaza akwai kaza ko dai wata hanyoyi da na yankan anzari eh anzari ya karanta a nugudu ya yi gaba da kuma yi masa ladabi kafin ma ya tafi ma eh, samu wani abu haka na hadiya ya bashi aka ruka la ai mana addu'a yau ne za mu koma gida mu je mu yi noma sai mun dawo insha Allah shi kenan yi masa ladabi ya tafi can ya tafi can nesa kuma in ya ji labari an samu ingancin tafiyar da gyaruwar tafiyar an kuma sai ya dawo yana rayu Mhm.
بخلاف ما اختلف فيه amma saɓanin abin da aka yi saɓani a kansa. An gane kenan ko saɓanin abin da malamai suke da saɓani a kansa. A ga wannan, a ga ba ruwanka a kansa. An gane kenan ko mhm, misali yanzu a ga shehi shi da cika dola ya salla ba, yadda ya taimama ya sallar shi. Ko ba ka bari? A ga wannan wata matsala ce ta saɓani a wajen malamai. Ko ba ka bari? Akwai uzura da damar da ke Allah ta menene yin taimama dan ko makamancin su ko makamancin su. ina ruwanka da wannan wannan ba ruwanka da wannan ko ba haka bane ba ruwanka wala ba shi ku tiyara da kashin rayuwarsa sai ba yake yi sallah sai ba yake yi sai ba yake tsawon lokaci sai ba yake yi sallah to da yanayi raunin jiki ga kuma sanyi na can saharan wajajen su bato ko yanzu nan ana maganar sanyin wajajen ba ba ba ba barantana tun wancan lokacin da ba gine-gine ba komai wancan kuma ga nauyin jiki kuma ga irin yanayin kai da komo waje aka yi ga kuma irin yanayin yadda aka horo a cikin Allah jikin ya kai da yanzu bai san abu bai sani kwata-kwata da azuma dole ba lokaci sai ya ce mun wani sallar su sauran abu ya zama wannan da ake da sabani a kansu wannan ba mamaki ya ji wani ra'ayi ne daban ko ba haka wani shi ya san uzurinsa da an zarinsa a wannan lokacin sai ka bashi a kansa
فإن بصيرة الشيخ مقدمة فيه domin basira ta shehu a cikin abin da ake da saɓani a kan su muqaddamatun fi abin gabatarwa ne a cikinsa an gane kenan ko ana gabatar da basirar shehi akan na muridi akan abubuwan da ake da mai saɓanin fahimta a cikin su ba na muridin za a gabatar ba
وخدع شيخه أولاد من صواب wa khata'u shaykhihi kuskure na shi shaykhinsa aula shi yafi min sawabi ga daidai na muridi kuskuren shaykhi a ra'ayi an gane a cikin al'amarin da ake da sabani a kansa ya fi akan daidai na muridi shine fa khata'u shaykhi aqwamu wa al yakun min al muridi inda man aqal shine wannan fasaran baitin shehu ba ne an gane kenan ko mhm kuskuren shehi a wajen istihadi an gane kenan ko ya ci akan dacewar shi muridi din mhm so ya riga shi zuwa ga ganin wayannan adilla din wayannan hujjojin da shi muridin zai kafa hujja da shi shi shehi ya riga shi ganin ku ya riga shi karanta su ya riga shi fahimtar su ya dakkaka su tuntuni ya da wani nazari daban kuma sabani na wannan muridin kuma ni muridin ya kamata ya bi a hankali har ya samu ma'ana auhawa zuwa ga wancan darajan da shi shehin ya tabbata a kansa an fahimci wannan alhamdulillah a cikin waɗannan al'amura guda biyar mun samu ɗaya insha Allah a zama na gaba sauran hudu za su biyo baya Allah ya ba mu dacewa. Thank you.